إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalin sunna da jama'a wanda ke bulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha bakwai ga wata na Rajab hijira shekara 1442 wanda ya dace da biyu ga watan uku shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 59 cikin littafin bulugul maram darasi na 59 insha Allah ha? 18 na gudu? hakan sha takwas sha takwas ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar ganin juma wana sha hudu ba haka ne darasi da ya gabata a darasi na hamsin da takwas mun tsaya kan ganin wata na abdullahi bin umar hakan sha takwas za mu tashi hadisi ibn abbas ne ku? وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه خمسة صحابة بن خزيمة بن حبان وجان سعيد إرسالا to dai abin da yake ruwayar ta ibn abbas cewa wani mutumin daji laraban kawai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi inni ra'atul hilala na ga jinjirin wata na kenan ramadan ne faƙala sai mai tambaya a tashhadu an la ilaha illallah ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah ƙala na mace ya shaida haka ya ce a tashhadu anna muhammadar rasulullah ka shaida na muhammad manzo ne na Allah ya ce na'am kaci don haka fa'adin finnas ya bilal bilal ka tashi ka yi sanarwa a cikin mutane an da su mugadan su yi azumi gobe kenan watan ramadan wannan shine bayan mun karanta ibn umar wanda mutane sun nemi jinjirin wata na ramadan kuma ya ce shi ne ya gani wanda kuma annabi ya sa aka yi sanarwa aka yi azumi da ganin ibn umar wanda ta ce ruwaya hadisi wanda yake ingantacce ne wanda ya wadatar da mu da kawo hujja ba sai mun dogara da wannan ba don wani iya da matsala wajen inganci cewa suna raunana shi ta wannan ruwaya ta balaraban kawai amma ta ibn umar ta tabbata ta cewa ya ga wata kuma an yi aiki da ganin shi wannan ana kawo shi wani kusan masalar ganin wata akwai masu ganin wata za a iya aiki da gani wajen ɗoka na mutum guda amma wajen ajewa dole sai sama da mutum biyu akalla mutum biyu abin da ya gaba wannan shi ne mutane jamhur amma kamar suna ga ibn munzir haka su haka dama cikin ibn hazam suna ga da cewa ba wata hujja ta raba sauran ana iya yanda za a ga wancan a yi aiki da wancan za a yi aiki da wannan in dai shaida ce kuma shaida ta ganin wata bata matsala irin a ce mace ce ko namiji ne duk wanda ya ga wata inda ya musulmi ne babu sharaɗi dole sai mutum kaza ne za a yi aiki da ganin shi inda ya tabbata an ganin ganin kurin ake na tabbacin ganin wanda kuma wannan shine duka dai asalin rigima da muke cikin wa a yau wanda kuma nuna ba in ya gabato ya kamata mu san da wani abu ne wanda har yau duniya bata samu wuta ba kan magana ba mu kadai shafa ba rikicin ganin wata ko aiki da ganin wata hatta na ga majalisar kibar ulama na saudiya irin zama da suke kan wannan mas'ala ta ganin wata wannan ƙasa ta yi nata wannan ta yi nata gaskiya sun kai sun kawo kan rashin samun haɗin kai na al'umma ko na ƙasashen musulmi akan cewa aiki da gani guda duk da mazhaba ta jamhur imma hanafiya imma malikiya imma hanabila inda aka ce an ga wata a wani wuri ya ɗauki kowa duk da wannan haka wajen jamhur yake imam shafi'iya ne kaɗai suke da maganar aiki da saɓanin mahudar ran da mahaɗarta wanda wannan masaloli na faɗawar rana na gari zuwa gari duk rikici ne wanda iya da wahala rarrabewa ga kowa yau da iya da wahala gaskiyar magana shine dai kurin maganar kamar da albani rahimahullah cikin tamalmin da ga masalar kowa ya sani kurin asalin jigon magana sumu liru'yati wa fitul liru'yati ku yi azumi dan ganin wata ku sha dan ganin shi kurin annabi sallallahu alaihi ya rataya yin azumi da ajewa da gani dan haka in dai an samu gani an tabbatar da ganin wata to kenan ba wani sharaɗin ƙasa kaza don manganu a jikawa da yawa suna da shubaha suna da wahala korewa yin haka ya ce shi ne ya yi amma ya kita to mas'alar da take wakana a yau rashin samun haɗin kan ƙasashen duniya akan yin azumi a rana guda in zai samu haka ya kamata kowa ya kirci to akan bai samu ba ya ce bai dacewa mutum ya saba ma ƙasar da yake dan ruwayar imam turmizi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa su sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tafturun wa adhakum yawma tadahun cewa azumin ku ranar da kuke azumi haka shan shan ruwan ku ranar da kuke shan ruwa tare kenan haka layyo ku ranar da kowa ke layya wannan ya sa cewa kayan a samu wannan haɗin kan kowa ya ɗauka to kai bai dace a garinku ko a ƙasa kace kai za ka yi da ganin ƙasa kaza kai ka amince da ƙasa kaza bayan kuma an tabbatar da an gani a inda kuke wannan wani abu ne wanda cewa shine mafuta kan maganar kuma kayi da hujja da madogara kuma da hudda al'umma daga cikin saɓani fitina ta saɓanin al'umma ta rashin sallah rana guda kowa yayin da yake mai daɗi wannan inda za a aiki da shi lafiya kowa ya aiki da ta ba samu ba to kai inda kake kaka saba ma ganin inda kake akan cewa kai ma za ka yi aiki da ganin wani wuri da kakka da shi kaga wannan inda za a yi haka nan kowa ya huta da rigima ta danganin an gani ka ce ka ɗauka shi kenan wannan shi ne inda za a samu to gaskiya abin da yanzu ya da wahalar samuwa kin hata an ka ɗauka su abin da suke magana su hata kibar ulama cewa an bincika duk tsawon tarihi abu ne tsohuwar rigima ce ba a samu ba a cikin tarihi cewa an taɓa samun azumi gaba ɗaya kowa ya yi ya kai a nan garin an gani nan ba a gani ba kuma yawon a da babu labari ne yanzu irin labarin kai maka a baka labarin shekara kilo kaza an ga wata babu labarin aladaka daga bayanin labarin ya zo samun ci gaba na aika labari amma su magabata abinda ake kawowa wanda yake kawo shubaha na madogaran masu aiki da kasa wani su kasakka hadisin kurai na maulabin abbas wanda ya ce shi ya ta sham a sham an ga wata a daren juma'a kenan alhamishi ta magarba da ya zo madina ya ba ibn abbas labarin muhu a sham mun ga azumin ga wata na ramadan a daren juma'a ku a nan kuma gashi kuna azumi su kuma a nan talatin ga wata ne a ran nan sai ce ibn abbas ce kaga wata ce na gan shi ma'auya ya gani ya sa a yi azumi su ko a ranar madina suna da 29 shi kurayb iya da 30 a ranar ya ce mu gaskiya mu za mu ci gaba da azumi ne mun gan shi wannan ya sa ake madogarta kenan ya yi aiki da gari ya yi aiki da ƙasa ne shi ana ibn abbas shi ne madogar da ake kawowa kan saɓanin gari yan uwa wannan sahabi ne bin Abbas ga abin da ya wadi ga hadisi karara wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar da yana ga sun cikin sunan Abi Dawud haka sunan Ibn Majah na ga ta Imam Nasa'i ya kaska ruwayar abin da ya inganta Anas bin Malik ke bada labarin cewa wasu fatake wani ammomi ke na amma wasu fatake sun zo Madina manzo Allah yana raye sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana raye bayan can dai ya ce ku yi azumi don ganin wata ku sha don ganin wata kuma na aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo iya raye an yi azumi 29 ana cikin 30 da marece wata ruwaya hal asar ta yi bayan sallar asar sai ga wata tawaga sun iso madina bayan la'asar suka ce ya rasulallah mu mun ga mun ga wata a daren jiya a wuri a gari kaza amma ba su kama dina ba sai da la'asar kasu da ya da gutayya ba su kama dina ba sai bayan da la'asar su kama dina su kama su Allah labarin su sun ga wata tun a jiya a wuri a gari kaza kaga a nan shi da mazasar inda ba aiki da ganin wani gari ayyace a mu sai gobe ko tunan kai ma la'asar mu ida ko amma ruwaye annabi sai ya shela a yi shela a madina kowa sha ruwa kuma gobe mu je mu idi to kaga nan inda har inda ta shuba ce tunda an kai la'asar sai mu ida don gudun shuba ko tun mun kai la'asar mu to maza Allah ha an yi la'asar azumi har la'asar ta yi amma bai ce ba bun bun tunda mun doka ba mu ajewa ajewa yasa akai kuma ce gobe mu je mu idi kun shi madogara mai kari gaskiyar magana inda an ce an ga wata na inda balle a inda kake don gudun saba ma wannan a wannan al'umma shine kurin amma babu wani hujja a ce sai ƙasa ka ta gani wannan shi hujja ce don su akan haka suka tsaya kowa ya kai ana sai sallah a Dubai ba ya Saudiya ana yi a Masar ba ya kata haka suke su Allah wannan madogara tradition cewa kowa ya gani shi sai wannan shi kuma gaskiya abu ne wanda shi da manzon Allah bai ka ba cewa he garin garin ku gaskiya to amma shi albani rahimahullah ka cewa haka shi kamata a yi aiki da ganin ƙasa guda kun bincike da aka yi kasashen wasa'i gaba ɗaya hamsin da wani da biyu ne hamsin da wani aka yi da kasashen wasa'i dukansu in dai an ga wata a ƙasa bai kai ba saɓanin mahudan rana ba za ka sa a samu saɓanin azumi in dai a wani ƙasashen na wasa'i gaba ɗaya suka ce bai kai ba saɓanin azumi na kwana guda a wani ƙasashen gaba ɗaya na ce duniya na masu yanzu wani wuri suna rana masu ta ce sauran azumi da rana wata magana a Nijar wannan an san dole a da shi akwai wasu yankin duniya yanzu misali yau ga zubna magarba Amurka yanzu kan rana kaje ya ce an ga wata a Nijar ta ce da Amurka kai ba kewa yau azumi yan Ramadan ne ka ga san abu da zai bai wa dama amma dai gaskiya inda yake kashe kusai tun daga Saudiya ka san jama'a daga Indonesia zawa zawa zawa zawa Senegal bai kai ba a samu bambancin azumi kwana guda inda za a yi abin da to wannan abu ne gaskiya a yanzu ganin donin wadi ne ake yi abin ya kasa samuwa su ma can ban saka sa addinin a gaba abin ya kabale mu anan kenan illa ya kurin mu ba ba mu anan dai kurin mu yi aiki in dai an ce an ga wata a ƙasa misali a Nijar misali ba ni magana ne ake shi ne ake da ganin an ce an sanarwa an ga wata kurin mu yarda ba yanda maka iya abin da ke baka iya regilan shi kurin ka bi wancan ruwaya azumin kora ta kowa ke azumi haka haka shan kun ka huta Allah ba mu wafaka wannan dai ruwaya ta ba kawai ba ta inganta ba amma waccan ta fatake ta inganta sai wa an hafsat ummul mu'minin radiyallahu radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من لم يبيت السيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة مال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان لرواية إن كان تكون والدار القطني لا صيام لما لم يخرج من الليل abin da yake wannan hadisi cewa hafsa ulmumu ne take ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam yubaiti siyam kabla fajar fala siyam lahu duk wanda bai kwan da niyyar azumi ba kayan ketowa alfijir bai doki niyyar azumi ba to ba shi da azumi kenan sharadi ka kwanta niyya ba sai bayan ba alfijir kai ne azumi lafazin tara kudini la siyama liman lam yafrudu min al-layl babu azumi ga wanda bai doke shi ba a cikin dare wannan me yake zawa anzu misali an ga wata baka yi niyyar azumi haggar asaba ta yi shikenan wannan azumi baka ladan shi tunda baka yi niyya ba to duk da nan wasu mahiya da yawa cikin malamai wata jamhuri suna kawo cewa wanda bai sami labarin ganin wata ba sai bayan alfajir ta keto da sahi ya sami labarin ai ashe daren jiya an ga wata tunan ne suke samun rabuwa malamai kan matsalar shin azumi baki za ka kame ko kuwa azumi ne kai daga cikin malamai na ga imamu sauri bin hazam haka imamu shokani ya ci gaskiya hujja ce mai ƙarhi kan cewa wanda za a ce bai kama azumi bai da azumi in bai kwanda niyya ba wanda ya san da abin wanda kai baka labari ba kenan baka cikin wannan a ɗora abu da wanda ya ƙarhin ka kuma suna ka hujja da ruwaya na ga imam tulmuzi ya ruwaya da ta inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ya karu haka muslim ya karu ruwaya wata hadisi mutafaqan alai abin da kisal da farko ai kayan ramadan wani azumi ne farilla azumin ashura shi ne farilla kayan ramadan manzala yana yin shi a makka da ya hijira yana yi kayan a farta ramadan bayan wata rana manzala bai labarin wata sai da rana garin allah ya waye ai aka ce ashe yau goma ga wata ne na ashura na muharram goma ga ashura yau maza na samu labarin ashe yau goma ga ashura ne yace maza a je a yi shela man asaba muftiran falatun musamman ta zaura ta baƙi ta wanda ya kwan ma'ana ma ya ci abinci ya riƙe baki ya cika ya cika azumin shi wanda bai ci abinci ba kai ci yau ashura ci kaga na annabi cewa wanda ya ci abinci ya kame ya azumi sauran wunin wanda gobe ta kuma kai ci yawan yawan ashura muke da shi take kawo hujja ta ta yana ga Abdul Hajar cikin fatal bari Abdul bin Hajar da kan maganar cewa madogara ta kenan in ka kwanda baka labarin wata sai da ka samu labarin wata ba ce azumin jiya ba baki za ka rike kun kai kai a banza baka azumi a yanzu ka samu niyya sai ka ci gaba niyya ko azumin ka wannan yayi sauki haka cikin saumin nabi na gana Salim Ali na da Ali bin Hassan haka suka tabbatar da hujjar ganin in dai baka da labari ko da da sai ka samu labari to kai tsaye za ka yi niyya ci gaba da azumin kan wata wata ramadan kuma wani azumin kan nan ba kamun baki bane ba azumi ne kai wani mai labari ne bai yi ba niyya wannan shi ne babu ne to sai mas'alar ita niyya ta ramadan yanzu in wata ya tsaya na ramadan wasu na cewa ta maliki an kai niyya guda tunda wata wata ibada kamar iya cikin wata ibada bai zama kanta wata ibada ce guda ta watan ramadan gaba daya kenan wanda ya niyyar azumtar watan ramadan gaba daya shikenan wani a sai kullun kafin da niyya an ce nan yan uwa kowa duk mai hankali ya sani ba da kuma wasu kwalluwa ba yau aka ce an ga watan ramadan duk musulmi ya diri azumi kenan kuma idan ya kwanta hadda iya hadda sauruma hadda ma hadda hadda rabe ma me yake ne mana ya ce na waitu ran ba bukata ya ce na waitu kenan wannan ajiye sahur shirin asibarin tashi niyya ce ba duk mai azumi haka zai kwanda niyya ko bai wuce bakin shi ba wani ma je ya tarawihi a takaice kenan in dai ka kudurta niyyan watan kuma abin da ke ran gauza ka azumi shi ne niyya kenan ba masu cewa kullum ka kwan niyya dai abu guda ne dai tun da dai da wuya mutum ba ne wani balaguro ba wannan kuma damar niyya ya sai aji wanda ya niyya ya aje wannan shine kuma daman ya aje ke niyya shi wannan shine kenan daga ba ma kai ba magana kuma azumi ne illa mas'alar niyya ga mai bulaguro mai bulaguro an ba shi damar ya ci abinci a cikin bulaguro a azumi in ya so to amma abin da yi inda ke suna ta sabai magabata in za ka yi bulaguro ka kwanda azuminka sai ka tashi gadangadan ka shiga mota ko jiji ka zamana ka gadangadan sai ta kama a motsa to in so kuma ko a kawo ka shaman ya kare ya azumi babu shi dan akan iya kwana ka kai ka yi an kwana ko ta ba ta yi ba ka gani ka kwanda niyya ba laifi bane ba mai azumi an bashi dama a azumi an baka dama ka dauki azumi daga baka aji annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace ya huto abu da maka ya huto daga makka da azumi watan ramadan kai da aka wani wuri ganin rana ta yi ya ce a kayan ruwa aka ruwa gaban kowa sha ce kowa sha ruwa kenan ba lahi bane ba in ka shiga bulagoro ka kada azumi ba lahi kai ba an baka dama to da kenan abin da yi zaka bulagoro kakka fara shan ruwa tun a gidan kara ba wata ba yawa hasha an masa eh ina ga buzar ne an shi in zai bulagoron sai ya hau dabba ya hau ya zama gadan gadan ya ce zo a miƙo mishi ruwa ya gaba sai ya sha cikin magabata ma'ana sai cikin magabata kenan shi ilahi ya zaka bulagoro kakka fara cin abinci ba tare da kawo ta ba kuma ko ka ko ka kama hana da ni azumin dai kenan daga baya kana da dama ka kai azumin ba lai kai ba wannan shine abin da ke wannan ruwayar cewa wanda bai kwamba da azumi babu azumi in dai bai kwamba da shi har garin alfata take to to bai da wani azumin bai kwamba da niyya ba sai wa an aisha radiyallahu anha qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا سائل ثم أتانا يوم آخر فقلنا هدي إلينا حس فقال أرني أرني فلقد أشبهت سائما فأكل رواه مسلم وين رواية عائشة رضي الله عنها إمام مسلم يروتوتها tana ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena kinan gidanta tace za ta yi wani kinan wata rana ya shigo gidana kinan abu ne aka yi ba zama guda ba an yi abu yau wata rana aka yi shi wata ran ya zo gidana sai ya ce hal in da kumshe akwai wani abu nan za a ci kinan mana ta ce kaya ba komi babu la sai to ni fa ni zan sa'i tun da kwa ba na abu azumi zan yau da wannan ake kawo hujjar cewa kenan idan mutum nafila ce zai baka niyyar nafila kurin garin Allah waye kaga babu kudin kari eh daga wuni babu da yin wa banza yake niyyar sabuwa kurin kai yau azumi na mai kurin azumi kurin da ayyuya da ya asara kai kai azumi kurin kana iya gana amma zan zaba tambaya a ce ba komi ko tunda ce tunda ka ba azumi azumi tunda babu komi zan yi azumi kenan ya halitta ka kon ba azumi inda ba karya ba inda ba karya ba ka kon ba azumi ka ga sai ba komi kana niyyar sabuwa ta azumi kuma azumi yayi tunda garin Allah ya waye yan ta ce ta ce sai ne ta sai zo gidan kuma da asbaba akwai ta ce babu ta ce to azumi zan yi kin ba da yin komi sai faƙunna kuma wata ranta kuma ta ce sun ma'ata na yawon akar bawan kuma wata rana ya sake zo mana muka ce akwai haisa a wani aiki game da wurin tuku da nama da yake ɗan cakula na nama ce ce namce marga-marga an kama an kama wata wata marga-marga sai ce a rini inda guda mana gani an gani kenan ya ga abin ya burge shi ta ce ta kawo mishi ya ce ai falakad asibatu sa'iman da gaskiya na waye gari da azumi da azumi kwana amma fa akala sai ci ya kare shi shi na ce wannan shi ne shukumin hujjar kenan akwai wata tabbata annabi sallallahu alaihi cewa al-mutadawi al-amiru nafsi wanda yake nafila shugaban kanshi ne ba lai an ka dauki nafila kana da dama ka karya annabi ce mai nafila annabi ce shugaban zaman kanshi yake yace ko ka ci gaba da azumi ko ka aije kana da dama ba wata matsala komi kuma kala yi ba kurin kakon da azumi sai aka wani wata gayyata kai labarin wata walima kuma gina mai akwai abin akwai ya kai daman kakon mi baka ci dama wani abin da ke can kana bukata ko ka je dan ka je kai kaga abin gasa gaban gaskiya ya burge ka kuna karya na abin da baka layin koyi ba baka zun je ka samu iya wata da kai wata ran eh yaka ci kurin kuma kai lahi ba sai ba su ce wa musulunci ba ku babu matsala musulunci babu kumci wallah kaga wallahi ka sa kanka babu kumci yanzu ka zulum yau kana cikin dama ka ce zaka wallahi shi da babu da ya zan ba a ji azumi ko ga kanka eh ba wani ba wani wani ta kai ci ka ci a ji kuma ka ci abincin ka kenan saboda akwai maganar cewa idan aka ma gayyata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ma gayyata ta walima ya je ko kada azumi wannan an ce amsa gayyata wajibi ne shine ba wajibi ba to ka cika sunna ka amma gayyata ka je walima kuma ka je ka irin ga abin da idan ka bi hakuri ba ta kun ka cika hankali na da maka ci wata ka ci azumi nake maka ka baka bukata ko abin da ma irin naka ne ka saba ci shi to gaskiya ina zo amma azumi nake ba kai lagi ba eh ka amsa walima ka je amma abinci abinci abinci ba bazulu bane ba amma in ya birge ka amma ka dama ka ci kuma kai laifi ba kuma cewa ramu ba magana ramuwa ba magana hayan kaso ce wanda waka ce musulman wai wanda ta ce a ce in kin so ki rama in kin so ya kaso ba magana kuma a ce ya karama shi gari wata rahin na rama annabi na ba abinka eh wannan shine kenan ana da Aisha iya kan kan nafila ne ke ita nafila babu sharadin sai an kwanda niyya da sahiya ma ana ci gaba da niyya da azumi kuma ka dauki azumi kaga abin da ya birge ka kana iya ajiyewa ba kai lahi ba kuma wa an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajal al-fitr muttafaqan alayh sa'ad bin sa'ad ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazalu an-nasu bi khair ma'ajjal fitar mutane ba sa gushewa suna cikin alkhairi matuƙa suna gaugauta buɗe baki daga muhimmancin kenan buɗe baki da wuri wannan ruwaya mutafakon alayhi bukhari ya kawo musulun ya kawo wani turmizi wata ruwaya ta imam turmizi daga hadisin abu hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitara kaji nan sai ce mahi soyuwar bayina a wajena wanda suka hi gauga wani bude barki duk da wannan ruwaya kuma su magana kan ingancin ta amma akwai ruwayoyi ingantattu masu wannan ma'anar ta cewa kaga wancan ma kadai biya bukata ku zama su gusha cikin alkhairi ku kasance gauta wani barki wata ruwaya ya cewa ba sa gushewa cikin alkhairi mataka ba su yi bijiran turmamu su bayyana wata ruwa yake cewa ilmin yahudu wa nasara ya ajilun ana yi akhirun kai ku suna ku gaugauta buɗe baki yahudawa da nasaru ne ke jinkirta buɗe baki na akwai wasu aƙida da kitan kala kato wanda ba da wasu ƙur'ani da sunna wanda kuma ba san ta luga kanta ba san ƙur'anin kanshi ba na maganar su ga dewa ra'ayinsu wai su ba a shan ruwa sai isha ta da isha sai isha ta shiga wai shine dare ثم أتم الصيام إلى الليل وعليتك الليل تليل دري قرآني ما هوش إني ما الليل قرآني الليل الليل يا شكارك هذا أرانا أكتش الليل هذا أرانا هذا كتاب الفجشين الليل بشي بدو شي كيك دو أبا ناتي أكتش إلى هذا المت الليل أتم الصيام إلى هذا المت الليل كيك كيك كيك مثالي وتك هذا من زواج دكون دري كيك دو شي تكون إلى الليل kenan ko shi kuma allail a larabcin kashi ba kama ka dauko sunnar kama ka dauko sunnar kashi ko ya ga da qur'anin kashi to allail iya shiga da gurbin shams kenan wannan wannan ina banza babu qur'anin babu sunna ko ra'ayi ne suke sa wai wazimi wai ka dai ya ka ya ka tamam to annabi ya ce mutuka wannan irin aiki yahudawa ne yahudawa ne da irsaru su suke jinkirta azumin su har sai sun ga tarmamu kenan duk ya shiga a sunna kuma ya cikin dukkan sunna annabawa ma annabi ce iya daga cikin sunnar annabawa gaba daya ta'jil fitr ta'khir suhur ko iya cikin sunna ta annabawa ta'jil fitr ta'khir suhur gaggauta buɗe baki da jinkirin sahur wannan ruwa ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallam suna tahiyya bilal da ke cewa suna tahiyya sai manzo Allah ce ya bilal jidal na bilal jidal na bilal jidal mana tuka wata kwata ko cikin sahih bukhari bilal ka samka ka dan dama mana gari kamar horo horo ta rasulullahi garana shi ya ga haske daga amma shi ya ga wa akwai sauran akwai haske ya rasulullah ranawa ya rasulullah akwai haske ranawa yace bilal ka sauka da magari sauka da magari da magari ko yace na ni ce ni da sabko dai na dama ta wallahi ina tsammanin da zan hada gumin tsinka zan tsinka rana in dace ga hasken ta kaman zan tsinka rana na hada gumin tsinka to kaga wannan magana cewa kaga akwai magana gaugauta ba a buƙatar jinkirtawa sai dubu ya shiga daga ta faɗa kurin ta faɗa daga ta faɗa sabu gurbin shams ba ruwanka da haskenta wani ce to ai akan bai to wace kawo benin wani ke wace kawo benin wai hawo benin wai ina ta benin ne ka wace kawo benin kun ta ta wada in da tabbata ta wada inda kake gurin banganin ta wada shikenan yau kullun zan samu barana ta wada ma zan hawo jirgi ma ya sha ruwa kai tsaye da jirgi a ta wada da kama masu ga kamar Saudiya ko Jidda sai kun sha kun kare ayi magana ba ko sai kun sabo da gararan katuwa gaban ka sai gararan katuwa ta gaban ka in da mun za ka tashin bayan sai kusan magarba in dai wuta kun kayan ana shari'a kare ko garana gaban ka ta gaban ka a yamma to azumi zaka ce kare kenan in dai ma an sama da garana kai ana ake inda kuke in dai ta fada daga inda kuke kenan kare babu rana ta fada daga inda kake shikenan ba ce maka ba sai kare leke leke wannan kenan a takaice magana ta mahimmancin gaugauta buɗar baki alkhairi ne sunnar annabawa ce sunna ce kuma akwai alkhairi akan gaugauta buɗar baki inda ran ta hada kurin ba jirin cikin dubu kurin shi magana kenan wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka muttafaqun alayhi azul malaka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu ku suhur fa inna fi suhur baraka a cikin suhur akwai albarka nan an ce koda da ruwa ko da dabino ko ba mai gaci ko ruwa ka sha ko an ce wata wata ko da kwata ruwa ka sha wannan yawan suhur akwai albarka cikin shi tabbas kuma kai sunna to amma mutane suna ɗaukar suhur su gama shi da ingancin azumi a bai da alaka da ingancin azumi sahur ko baka yi ba inda ka kwanta niyya shikenan ko nafila ce ko farilla ce dan baka yi sahur ba ka makara ba wani magana azumin ka yayi kullum sahur ne ya fauce maka dan wani sahur kin ma yawa ya zama ta matsala kina takaice sahur ba dole bane ba amma iya da fadala kuma ta ruwa ce koda da ruwa ka yi dan wani misali abincin sauran misali yin misali a shekara talatin bai sauro ba ci abincin sauro ba ya je kurin sha ruwa in na sha abincin ciki na bai da shi kurin to amma ko da ruwa ka sha kenan kuma akwai albarka cikin su kuma amma maganar muka yi bai da da ko internet tana yawa na makara na kwanda ni azumi eh na makara ko na fila ce zan yi eh da asuba na tashi na kwanda ni azumi bin sahur ba to sahur a takaice sahur daban ladan shi daban bai hana azumin da aka yi niyya ko nafila ko farilla wa an suleiman bin amir ad-dabbi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza afatara ahadukum falyuftir ala tamr fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur wannan ita ma ruwaya abinda duk da akwai masu ganin rashin ingancin ruwaya kamar albani rahimahullah cewa za a fatara a hadukun filifta da tamar idan ɗayan ku zai ci abinci buɗe baki yadda dabino duk da akwai ruwa mai ma'anarta wadda ta kawo buɗe baki da dabinon shi ne yi kuma an ba a samu ba dabinon a yi da ruwa domin ruwa abu ne mai tsarki wannan ruwa sun tabbata na magana mahimmancin yin sahur da dabino kuma shi ne bai kaba ya tabbata yin dabino sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت أدعمني ربي وسقيم فلما أبوا أن ينتهوا عن الوسال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم قال منكل لهم حين أبوا أن ينتهوا أولنا رواية أبو هريرة يبر اللابار cewa ruwa da bukhari aka musulun ya kawo abu da ke bada labarin cewa manzana salama ya hana wisal wisal ci gaba ka zarce da azumi ka azumi rana ta hada ka ki cin abinci ka ci gaba da wannan azumin har gobe wannan an samu da cikin azumin ahalar kitab suna haka kai zuwa adam hatta maka ke kan leƙa ranar lokaci ya yi to wannan abin manzana salam ya hana a yi shi to amma sai wani ya ce ya rasu lalla cikin musulmi fa'in na ka tuwa su da rasu kai kana yi kuma ka hana mi kai kana annabi kenan iya ci gaba da azumi wuce bai sha ruwa ba sai ce musu wa ayyukum misli to waye a cikin kamar ni ni daban ne ba ya ce musu ni daban ne bambancin ya ce inni abitu yudhimni rabbi wasqin ni ina wayuwar gari ubangiji na na ciyar da ni yana shayar da ni kenan shi iya samu wani iya da wata kususiya yana shi ta kususiya shi kaɗai ga wannan wata abu na keɓance shi ya ce ni ina ci ina sha amma ci sha daga Allah kai yake samu ubangiji na ke ciyar da ni ke shayar da ni kenan wanda ba ga sha ba irin naku iya da wani abu daban na musamman da yake samu daga Allah subhanahu wataala kenan ba irin mun bane bayan da yin wata ta maka illa yace ina wayuwar gari ubangiji na ina ci da shayar da ni falamma abau da suka kide hawa suna ga su ko su kuma su koyi da shi suka su ma suna so su shikenan ce falamma abu anyantau da ya ga sun ki anyantau ana misali sun ki bahasa neman barin neman ayu sarkin wasa da bim yoman ta muje shikenan san akwai banci aka yi ce aka yi kwana guda ba a ci ba aka huce suma yoman kuma aka huce na gaba wani na biyu to Allah sa suma ra'ul hilal haka yin jirin wata yace lauta akhar inda wata bi tsaba da na kara muku gani da dole sai sun kaza don kusan kina akwai mutane da ku amma ka sun daure a yi kwana biya kai kwana biya kai na zama kuma daga baya sai da ya ce musu lauta akhara alhilalu la zittukum kal munakkil lahum hina abu an tahu wannan ya ce inda aka kara inda ba inda jinjirin wata ya jinkiri kin an ka 30 da na kara muku ya kal munakkil kamar ta kuba ta musu su suna da abin da ba dadi suna da su ji abin ba dadi kiran baiwa kalmunakir lahum hina abu an yantahu kaman mai ukuba ne gare su lokacin suka ki fasa yin ya sun yi misalakin amma da ya su yau kenan kina a takaice kiran ba a bukatar misali kurin ran tana hadawa kun kai azumi an ce ko da baka ci ba azumi ba ba azumi ba kun kana halal shi abin ko da kai talon kace kai ba shan ruwa sai ka kai gobe to abin za kai ba ba ba lada ba baka lada ko da kun ka sha yin wani kurin yin wace kurin ka sha ba ta da ba ta da lada ba azumi ta dalili kan gaba kanka wala kuma ka saba inda aka saba sunna kuma na annabi ce ba yi kai kace zaka yi kaga ga wahala kuma ga ga ba lada ina ma da ladan ya ce mutun jaraba wa anhu wata ruwaya daban ta Abu Huraira radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب rawa al-bukhari wa abu dawud wa lafaz lahu abu da kibar labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zur wal amal bi wal jahl duk wanda bai bar ba magana ta shaida zur ƙarya a tazawir ayi magana kaman daga sai amma ƙarya ce a ƙawa ta ƙarya ta kuma kaman gaskiya shine qawlu zur a rika mai da ƙarya gaskiya da magana tsari ko kuwa aiki da maganar zurkin wani jihal da fada misali shi nan jahilci fada wauta ga wani ko zage-zage ko fada kai da wani kana azumi kana fada kana karya to wanda bai hasaba wannan magana ta kaula zur ko aiki da ita da fada da hayaniya to farisallah hajjatan ya yi daɗa amma sharabu Allah bai buƙatar barin cin shi da shan shi Allah bai buƙatar azumin shi na mai so ta maka muhimmancin azumi kamewa daga ƙarya da aiki da ƙarya da hayaniya su ne masu muhimmanci wanda haka yana Allah shi ne da ce aka yi azumin maka ana maka kame ne sana ka ɗora maka azumin ke wata ne da mai shi ce lalaka ta taƙo ku tuba da kuma siyama kama ku tuba da zan kuma gabar kuma lalaka ta taƙo kenan Allah ya ba wani barin ku tuba da kuma siyama kama ku tuba da zan gabar kuma ce lalaka ta taƙo ko dan ku ke dama an tsara an ba mu azumi dan mu zaman to ya gera mun halayen zaman to bayi man tsoron Allah kayan tace mutum ne yake azumi gyara mutum ne yake to kuma kana azumin kana hayaniya kana zaka zaki ko kana kida kayya shine kenan Allah ce bai buƙatar barin cin karshen shi shanka duk da wannan wannan ababe wai ba suna cewa bane ba eh azumi in ya karya ko kaza azumin ya kai ya rama a baka ramawa amma kuma baka lada kamar a ce misali wanda ya je juma'a ya yi lagawa cikin juma'a malla za ka juma'a ta lauko wanda ya lagawa babu juma'a ko to lagawa baka juma'a amma ba ta saka sallah amma abin da aka samu na fadala ladar juma'a baka ciki ko makanta labarin abu da da ubay bin ka'ab ana hudu ba annabi sallama ya hudu ba sai abu da za a yi tambayi ubai wannan sura shi sabko sai ubai ya kyale shi kai wannan sura ta mai annabi ya karanta shi sabko ya kyale shi shi ubai ya san da matsala ba magana sai da kare sallah sai ce a yau da sallah kai juma'a lamar da kwata yau baka juma'a bakin da raban ka juma'a yau ne da kira da kai kwata bakin da raban ka yana juma'a wani hiyar lagawan da kai ta ce raban ka baka da juma'a yau ya ce bana juma'a ce a baka juma'a kuma bakin wani hiyar da kai kwata raban ka baka juma'a yau ya ce a aka iska annabi yana yana rai ya ce rasulullahi wabu da ya rasulullahi wai ubai yake ce mun mai tambaya wannan sura ce ko ce wabu da juma'a yau ban ban da kuma juma'a ya ce sadaka ubai ubai ya gaskiya ta sadaka ubai ya yi gaskiya abin da ya ga maka amma ba ce ta ka sallah ba kenan ka asara ka fara zikin ladin da aka samu baka samu shine kenan to shi ma wannan yin hayane iya bata ma lada da ake samu na mai azumi ke da wannan ruwa ce bukhari ya rawaito haka abu dawud amma lafazin da makaranta lafazin abu dawud wa an aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu husayn wa yubashiru husayn ولكنه كان أملككم لإربي متفق عليه وما ولفت لمسلم وذل في رواية وذل في رواية في رمضان عائشة رضي الله عنها بعد labarin cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هو صائم don ta ce ma fi ramadan fatarwa annan sama yana sumbanta kuma yana azumi nan ma na kai yana ambarasan matashi iya sumbantar mace kuma iya azumi ta ce wayo bashir kuma yana rungumar matar shi kuma iya azumi musa iya azumi duka iya yi sai take cewa lakin nahu kana amlaka kuma da irbi amma wa annabi ya yi kun mallaka sha'awar shi ya yi kun mallaka sha'awar shi na menene kenan abinda ake gudu mutum ya wuce gona da yanzu ba dan ba haramu ne ba dan suna cewa ba kai ba ai tsoho ne yaro ba yayi ba ai kun tsoho ya yaro shawa ba ya sama da yawa tsoho ne amma yaron shawa na kurin abu ne wanda mutum ya san kanshi in dai ya san bai huce gona da iri ba bakin kurin ambarasan ne sha'awar ce rungumar ce aka wannan bai huce gona da iri azumin shi yana wani kuma sai zai huce kai shi ne kina abin da ji gudu kurin don me kamar ibn hazm ya kama ganu na sahabbai ruwa ingantattu wani sahabbai samarin ba suna yi ta ga karuwa ta ɗaya cikin ɗiyan ɗaga ne ke cewa ɗaya daga cikin ɗiyan aisha aisha ta kai ziyara gidan shi cikin azumi da rana da ya shigo sai ta ga yana kewaye kewa haka ya ɗan keɓance ya ta ce ya kashe wa gida kuma baka samaci matarka ba ci azumi ka ce na bai yana yi to ka aisha ce yaro ne kuma ya ce mata shi yarinya ce da zama ce yarinya ce mata shi kuma tana cikin tarihi ta ce akwai tarihi mata cikin kyawun mata larabawa a wata zaman amma kuma ya tambance ta kuma aisha ta mai bayani ma kenan kamar ta ji hankalin shi ma kai ja da baya bar matar shi kenan a takaice dai kenan ba laifi ba ne ba idan mutum zai mallaki sha'awar shi ya sumbanci matar shi to mu ana matsalar al'adar ma'anan ɗoka ake kurmin azumi shi da matar kurin lamu sata lamu sata kurin an tukun lamu sata kamar na sami babu kai ta kurin wani kuda a kudin su ce waje wani ajiya yake kudin sai sai wani ajiya yake wata doka kasa gama hannu ai da matashi haka suke doka mutane ba wani ba da mu lamu kansa kudin abinci ma wani bai ba ta hannu da mu ya dai ajiya doka ko kasa gama jiki to wannan ba wani matsala dan kun gaisa ko kun kwanta wuri guda ba wani ba wata mu'amala ko da kun kwanta wuri guda babu wani matsala karkashin wannan yake da mas'alar to ai maganar sumbanta yaya kenan in aka samu mazi duk abin da aka ce mace da miji kenan akwai sha'awa wannan shine hujja da dama cikin malamai kan cewa mazi shi kadai bai kare azumi wanda kan ce fiƙi suna kuna na umaru kuna sai da sabi haka malamai da ganin wannan babu bai kare azumi shi mazi shi kadai sau duk da dama tun da kawo da wani ƙoho ke dama sai iya samuwa to dama bai ciki babu nasi na shi wanda ya kawo manzi ya kai azumi illa kurin an nan kai kalmar kaucewa kan mutum daga sha'awar karama ya je babba kurin shi ne hutu ga haka mani masu sauransu amma in dai mazi ne kadai musamman magana mai kari bai warware azumi in dai mazi ne kadai kaku inda har zai warwaran kuwa to don abubuwan dole a kaurace musu dole a kaurace a burasa mace kun ta ta ta ta ta wai bashir ba mu ganin ambrasir ta ta wai bashir ina rungumas mata ake mubashara akwai magana kumbala mubashara gama jiki da jiki ne wa dan wasa haka ba haka bane ba daga bariga mubashara mu a ce mubashara a ce kai tsaye kurin shi na ta wace mubashara kai tsaye amma wanda yake mallaka sha'awar shi yan aka yi gama jiki da mace a takace ko kenan kun gama daga jiki wani abu ta wani abu da kun gama jiki ko hannu ko jiki da jiki da takace ba wani mu'amala ba wani abun kenan kurin azumi ya lashe nan وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم وهو مهرم واهتجمه سائل ibn abbas ke bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibn abbas ke bar labari annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi bugun jini wa murim iya cikin aikin haji wa tajama husain kuma yayi bugun kawan iya azumi yan wannan masaloli akwai masu ganin a cikin harami idan ka idan ka kaji ciwo ma wai ka yanka rago ya kai abu wannan haka tsammanin tsammani amma ba ba nasu ya kanshi ba wani abu wannan jin ciwo ne aka to ina ga da gangama kai kai kai ko hamma nan da aka yi jama kenan kai ka sa aka yanka maka da majin wannan ga wani lokaci a ta haji wani iya jaji tashi zashi wasu an ce ya sai rago tashi so me me sabe shi ciwo haji ne ba ba ga mace mana ga ba gaskiya bane ba mana mace mana kin ga ba gaskiya bane ba ce ga mace shi ba haka bane ba ba wani wadda maka magana magana magana ka yanka rago ko kai kanka yanka ka hudo jini nan ka hoko to na magana kuma kurin kaji ciwo a ce wai ka yanka babu shi wanda yake da matsala na maganar azumi eh me yake ce yace wata jan kuma yayi bugan kaho iya azumi amma kan ruwa gaba mu bayanin shi wa an shaddad bin aus أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يهتجم في رمضان فقال أفضل الحجم والمهجوم كاجر له خمسة إلا الترمذي وصاحه أحمد وابن خزيمة وابن حبان حديث قبا يتي وأن أنس بن مالك قال أول ما كرهت الهجامة للسائم أن جعفر بن أبي طالب يهتجم وهو سائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الهجامة للصائم وكان أنس يهتجمه صائم abin da yake ruwayar ta harko shaddad bin aus ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi ya isko wani abaki mana kuma kuma kuma madina yau kuma madina baqi annabi ya same wani bawon Allah ya tajim fi ramadana iya bugon jini ana mai kaho kamar ce a cikin watan ramadan annabi sai ya ce mishi afdal hajim wal mahjum da wanzamu da mai jikin duk azumi ya kare sun ci abinci na ce me ya kawo shi mai bugun jini ko dan tsotsa da yake iya wahada jini shi dai ala kullu hal wannan hadisi masu annabi dai ya ce musu anan wanda yake azumin wanda yake mai kahon don da aka maka gaba daya azumin su ya kare a wannan ruwaya to anas bin malik yake cewa a wani makulutun jami'ar da sami horokon abinda asa aka ƙi yin kaho ga mai azumi jafar bin abi talib ya taja musayin jafar bin abi talib abi talib shi ne ya yi kahon iya azumi ya yi kaho shi annabi ya zo hucewa ta wurin shi ya ce a faɗar hadani wa'annan biyun kenan da mai kaho da mai jikin duk azumi ya kare nabi ya haka kenan zai su kwanta maka wancan ba da aka annabi ya samu wani a baki waye kenan don shi kenan Ja'far ne a wannan ruwaya daga shi gwaje su murakasa annabi heran gome ba'adu bayan da ya ce iya karyawa sai ran gome cikin hijama da sa'ib wannan shine za ka ga akwai ruwaya da yawa da sai da yawa ta cikin sai bukari na annabi ce a tsar hajjin rajin ajin mana mai azumin mana mai azumin mai azumi in yi kawo ya lalace ba ba ba yi to amma hadisi na ce mansukh asali abin an samu amma an shahi hukunci da wannan wani wata shekara muna karatu a nan wannan wani masu karatu da unatar da kwamfuta ya ga wannan ruwaya ta azumi ya kare an aka yi ƙaho ya yi tambaya nan ya mutu mashi a ya kare ba ya shi ɗauko unatar ya ce ga duka hadisan ya ɗauko ta jika da jika iya zuwa zuwa can ya zo kan wannan ke da shi ka dama akwai magana amma daga baya haka ne amma daga baya annabi ya shaye hukumcin cewa iya kare azumin kenan yanzu dan mutum yayi wannan abin da annabi ya magana sai ya ce ya ce ya ce masu abin an shafe hukuncin amma da farkon ka ruwa akwai ruwa a rubuce ha aure kuma ta inganta annabi ya magana kaho ya bata azumi amma daga baya ya rangomi ya ce kuma ana cikin kashe ba labarin shi kan shi yayin kaho ya azumi kenan ƙarshen wannan ƙarshen wannan ake bada magana cewa kenan yaya dokan jini ko ba da jini a cikin azumi duk cewa a likitance mun san da cewa likita ba sa ɗaukar jini ka ba wani da azumi don ya tambaye ka karya in ɗaukar jini da yawa na ta cikin 'yan uwa shi iya tausaya mara lahiyar shi bai karya ba ka karya ce na karya an ɗauki jini kun su su ya gifa ya waɗi a ka tambaza a mai doji a mai doji doji a mai doji haɗu ya kitse baka iyawa da azumi iya azumi kenan ko da to kenan likita ya san bai dokan jinin kan azumi ba dokan jinin azumi amma yanzu kaman jini na examen za a yi doka ai wani jaraba ai wani bincike irin wannan jinin to karkashin wannan masu ganin kaho iyaka ya ce ba ai ai azumi to tana mata kaho ma ya halitta kenan dokan jini na examen ai jaraba da a bincike wani abu a jikinka wannan babu lai za a examen za a bincika wannan ba laifi bane ba da dokan jini ka je likita a bincike jininka za a doka a bincika wannan ba laifi bane ba amma wannan ka bada wannan ba dan ba cewa azumi ya kare dan lafiyarka sai likita yake kin dokan jininka da yawa dan kai ma ka shiga matsala to sai nuka wa na shi radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتال في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وقال الترمذي لا في هذا الباب شيء عائشة تكي بل لابارن شيء أنه صلى الله عليه وسلم ياي كلي يسا كلي أشكر رمضان كم إيه أزمي nan mai so kawo ruwayar magana sa kwalli a cikin watan ramadan shi ne bayan ya kawo ruwaya ce wani ibn majah kawo ruwaya da isnadi mai rauni imam tirmidhi ya ce sam lasu hadar babu shi babu wata ruwaya ta inganta kan mas'ala kulli a cikin ramadan babu karkashin wannan mas'ala ganin babu hadisi sahihi da manzon Allah ya ce ka ai kowa ka tsaka babu sai manzon suke tsayawa kan asali an samu sahabbai ya inganta suna sa kulli a cikin ramadan abu na biyu cewa a wancan zamani kulli abu ne sananne wanda sahabbai suna sa annabi ya sawa inda har iya daga cikin abin da suke kare azumi da annabi ya yi magana iya kare azumi kina haka kenan kwalli wani abu ne da yake mabuto kowa a buɗe babu lahi don kasa tunda masahabai suna sawa annabi ce ka kusa ba in ko da ba ce annabi ce ba annabi ce ba ka kusa kwalli ko kusa kwalli tunda dai an san ana sawa kun bi ce ba ka kusa kwallin kenan abu ne kenan musamman akwai rango mai kai shi shi da shi ibn azuma ke cewa me ya kawo magana marigi kan kwalli ci a kana ko sha a kana an taba ci daga iru ya ce wanke ci daga gwada hanci shi da shi kika wani magana hanci magana wani dogo na hanci ko na ido hatta ya shi karfin taimiyya cikin fatawa da ya kan wani matsalolin na da abin san magani ne za a sa misali a ido ko a daga a hanci don ababen ba hanyar ci ba ci ko sha ba shi za ka nan bus kare azumi a sa maganin ido a sa kwalli baka lahiyar ido ka sa dole bis cikin ci ko sha ko da kunne duka da shi ne lahiyar da zaro zaka ce ko kunne ko ido ko hanci ba hanci bane ba kusha ya ce ko ka ja a makogoron kurin kurin duka ji kun ka zuro shi kurin ba hanya wacce ci ba hanya ci bace ba daga ido ko hanci ko abu ken dai amma ruwaya mai sunan ruwaya anan ba ta inganta ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa sa'im fa akala aw sharib فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلقد ولا كفارة وصيام abinda yake wannan ruwaya abu rake ba labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya husayman wanda iya azumi ya mance fa akala aw shariba ya ci abinci ko sha ne yayi falyutimma sawmahu ya cika azumin shi yace innama at'amahu Allah subhanahu kullun Allah ne ya ci yadda shi abinci ne mance ci in sha ne Allah ne sha da shi kun kado ne saboda Allah ko kyauta ce rabon zai dan rage wuni ne in da hamanto ce eh in hamanto ce kai ka ci ko sha to wannan Allah ya ce da kai sha da kai kenan kurin Allah ne baka dama ci mun dai ba dai ba nan gamba ne ba nan magana to sai ya kawo a karkashin wannan su wasu ke kawo maganar cewa ai he nafila ce ta duk wannan kurin magana ce kawo he nafila ce gaskiya magana babu wannan su da zaka dogara kanka ce he nafila kurin cewa wanda yake azumi ya mance ya ci ko ya sha ya cika azumin shi annabi ya cika azumin shi Allah ne ya ci yadda shi ya shayar da shi kin ba wani matsala ko daya akan ruwaya ta gaba ta hakim kai fa hakim ce man afata fi ramadana wanda ya ci a cikin ramadan nasiyan hita da mantuwa kuma ta fi ramadana ko falaka da laula kafara babu ramuwa babu kafara kaji abinda annabi ya tsara kana in ta rage ga mutum kuma shi da annabi ya ce ba ci ba ramuwa ba kafara kuma Allah ya ce daga shaida kai an kamance inda mantuwa ce Allah sani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته